سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha uku ne ko ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar dai yadda muka saba haɗuwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka a wannan masallaci na juma'a masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu da kuma na alkur'ani da kuma tarjamar ayoyinsa gwargwadon iko kuma muna nan dai a cikin sura ta uku a cikin jerin surorin alkur'ani ta sama suratu ali imran kuma mun tsaya ne a daidai aya ta 155 a jiya innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innamas tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim to insha Allah yau za mu tashi daga kan aya ta 156 Allah madaukakin sarki yace
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا نعم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما
Allah madaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la takunu kallazina kafaru kar ku zama kamar waɗanda suka kafirta wa qalu li ikhwanihim suka ce wa ƴan uwansu idza darabu fil ard idan ƴan uwan nasu za su yi tafiya a ban ƙasa aw kanu guzzan ko suka kasance wato guzzan mayaka sai su ce da wannan ƴan uwa nasu laukanu indana da kun kasance tare da mu mamatu da ba ku mutu ba wa ma kutilo ko mamatu da ba wato da ba su mutu ba wa ma kutilo kuma da ba kashe su ba wannan shine abin da suke gaya waɗannan ƴan uwa nasu li yaj'ala Allahu zalika hasratan fi qulubihim domin Allah madaukakin sarki yana so ya sannan magana tasu ta zama nadama da hasara a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumit Allah madaukakin sarki shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abinda suke aikatawa wallahu bima ta'maluna basirun Allah ne gani ne game da abin da kuke aikatawa wala in qutiltum fi sabilillah aw mutum rahama khairun wannan shine yafi alkhairi mimma yajma'una daga abin da suke tarawa wala in mutum aw qutiltum la ila Allah tumsharun Allah ta'ala ce wala in mutum idan kun mutu aw qutiltum ko an kashe ku la ilallahi tuhsharuna zuwa ga Allah ne dai za ku sake koma za a mayar da ku za kuma a tattara ku zuwa gare shi wannan dindin yana cikin zubin ayoyin da muka ɗauko na jiya ko na kwana biyu ko uku maganar yakin Uhud musamman mun ɗauko daga gabar jiya duk da bamu shigar da ita wajen bayani mai faɗi ba faɗin idh tus'iduna duba da irin kissar da muka ɗauko Allah maɗaukakin sarki yana labarta mana irin yadda sahabbai a karan farko suka ga nasara Allah ya cika musu alkawarinsu na za su samu nasara amma bisa sharuɗa daga cikin sharuɗan kuma akwai ainihin wato haƙuri sannan akwai biyayya to kuma abin da ya faru sun samu ainihin wato saba wa umarni da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi musu tun gabanin a fara yaƙi wannan saɓawar ita ta jawo wato samun cikas da samun tasgaro da karaya a wannan yaƙi na uhudu har ma allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da wani irin tsoro wanda allah ta'ala ya ba da labarin irin sifar tsoron irin gudu ne na mutum ba ma ya waiwayen wake biye da shi a baya shine id tus'iduna Allah ta'ala ce ka tuna lokacin da tus'iduna wato kuke gudowa daga gurin yakin wala talwuna ala ahadin ba ku koda waiwayawa ku ga wane ne ke bin ku a baya war rasul yad'ukum fi ukhrakum a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can bayan ku shi kuma yana kiran ku fa asabakum gamman bi gammin sai Allah maɗaukakin sarki ya saka muku damuwa ya saka muku da damuwa ɗoriya akan damuwa likai la tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku wala ma asabakum ko bisa ga abin da ya same ku wallahu khabirun bima ta'malun in ka duba wannan aya idh tus'iduna Allah maɗaukakin sarki yana ambata wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya faru da suna al'amarin su lokacin da suka dinga tsallaka duwatsu suna gudu suna guje wa abokan adawarsu suna guje wa kafirai ko waiwayawa ma ba sa yi sakamakon irin abin da suka yi na saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma sai suka sake samun wani abin zargi guda biyu na farko guduwar da suka yi abin zargi ne na biyu wanda ya mafi girma shine kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu kuma basu dawo ba kaga wannan abubuwa ne su ma sun sake faruwa na farko sun gudu wanda guduwan abin zargi ne sannan abu na biyu kuma war rasul yad'ukum fi ukhrakum annabi sallallahu alaihi wasallam yana can bayan ku yana ainihin wato kiran ku amma shi ma basu iya dawowa ba saboda irin abin da ya bujiro musu na ɗimaucewa na tsoro da firgici a lokacin da shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake nan wato a fagen fama yana kiransu ilayya ibadallah yana ku taho nan wuri na bayan Allah wa antum la tasma'una wa la tanzuruna a lokacin da ku ko sauraron sa ma ba kwaye ba kuma kwajiran ainihin wato ba kwajiran sa kawai kun arce a nakare kun gudu fakana jaza'ukum an anzala Allahu bikum alaman wa dhiqan wa ghamman sai ya zama sakamakon ku shine Allah madaukakin sarki ya saukar muku da ainihin wato ghamman bi ghammi alamai suka ce ghamman bi ghammi gham na kubucewar nasara gham na kubucewar ainihin samun ganima ba dai nasarar ake fata ba a samu a ƙarƙashin nasarar kuma a samu ganima to damuwar da kuka fara shiga shine kuna ji kuna kallo nasarar ta kubuce kuna ji kuna kallo ganimar ita ma bata samu ba sannan bi ghammin ga kuma wata damuwa wadda ta fi kowace damun ku rumu ma'ana jita-jita da aka dinga yadawa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin abin da ya ƙara dugun zuma sahabbai ya sake dagula musu lissafi suka ƙara firgicewa a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya an kashe shi to wannan yana daga cikin damuwar da suka ƙara shiga banda damuwar canta ba a samu nasara ba ba a samu ganima ba sannan kuma gashi ana cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shine fa asabakum ghamman bi ghammin Allah ta'ala sai ya saka muku wato yi muku sakayya da damuwa waccan damuwar bi ghammin da wannan damuwar da kai la ta hazanu dan kar ku ci gaba da samun kanku cikin bakin ciki da takaici alama fatakun bisa ga abin da ya kukuce muku na ganima da kuma nasara din wala ma asabakum dan kada ku ci gaba da shiga damuwa da bakin ciki bisa ga abin da ya same ku na karkashe wasu daga cikin ku da jikkata wasu daga cikin ku da aka yi da aka sai zamto wancan Allah ya aiko wa sahabbai da waccan damuwar dan ya kwaranye musu wata shi yasa musibatu qaumin inda qaumin fawaid ma'ana duk sanda aka jarrabu wasu mutane to a cikin jarrabawa kuma ko wata fa'ida duk da cewa ba lalle bane dan adam ya fahimta amma a cikin jarrabobi da ibtila'o'i da Allah ta'ala ke jarabtar bayinsa lalle ko shakka babu akwai hikimomi a cikin haka da haka Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da damuwa kashi daban-daban a kamar yadda muka ambata sai kuma Allah madaukakin sarki ce ya saukar da wannan damuwa ne a kansu dan kada likai la ta'zanu ala ma fatakum kar ku ci gaba da sa abin da ya kubuce muku na ganima abin da ya kubuce muku na ainihin wato samun nasara kada ya ci gaba da damun ku kada abin da ya same ku na karkashe wasu daga cikin ku abin da ya same ku na jikkata wasu daga cikin ku kada ya ci gaba da damun ku tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kashe shi ba wallahu khabirun bima ta'maluna Allah madaukakin sarki masanin abin da kuke wato masani ne cikakke game da abin da kuke aikatawa da haka Allah madaukakin sarki ce thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa sannan Allah madaukakin sarki bayan wannan damuwa sai kuma ya saukar muku da wata wani irin kwanciyar hankali da nutsuwa shine amana ma'ana bayan wancan firgici da tashin hankali da kuka shiga sai kuma Allah ta'ala ya sauko muku da wani irin wata irin kwanciyar hankali wadda ya rasha fa'ifatan minkum har ma gangadi yana ɗaukan wani wasu daga cikinku kai ka san a ce a wurin yaƙi ana samun gangadi ya kama mutum ka san wace irin nutsuwa ya samu da haka Allah maɗaukakin sarki bayan wancan tsoro bayan wancan firgici su gurbunta da wata irin natsuwa da kwanciyar hankali wanda har gyangyaɗi ya dinga ɗaukan ya fara kama wasu daga cikinsu wa ƙa'ifatun duk da cewa wata ƙa'ifa wani sashi naku wani ɓangare daga cikinku qad ahammatkum anfusuhum tasu ta ishe su ma'ana sun kasa wannan baccin ma'ana kaga sai zamanto muminai sai Allah su kuma idanunsu sun rena fata ba su gamsu ba ba su natsu ba suna ganin har yanzu akwai yiwuwar wani abu ya faru da su da aka sami da gudu da tsoron mutuwa su kam sun kasa rantsa idanunsu shine Allah ta'ala yake ba da labarin ɗaya ɓangaren cikin munafukai sai ce kada a hammatum anfusuhum ay thumma kana min rahmatillahi bil mu'minin sannan yana daga cikin ra'amar da Allah ta'ala yi wa mu'minai al na waɗanda suke da ikhlasi أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بهم من هم وغم إدمئنانا وثقة في وعد الله bayan waccan wancan firgici da tsoro da damuwa da suka shiga sai Allah ta'ala ya saukan musu da wata irin nutsuwa da amintuwa da alkawarin Allah wa kana min asarihi sai ya zama daga cikin tasirin wannan nutsuwar nu'as sai gashi dangade ghashiya qa'ifatan minhum ya kama wasu daga cikinsu wahum ahalul ikhlas wal yaqin su waye waɗanda suka dinga samun natsuwa har suka kama gingidi a gurin yaki har ma wani cikin sabai yace takobi takobin sa sai ya fadi sai ya dauka bagen yaki a filin fama amma har ka dinga bacci har makamunka yana sukuce yana faduwa kana kuma dauka kaga wannan shine irin natsuwar da Allah madaukakin sarki ya saukarwa mu'minai ma abuta ikhlasi da yaqin wa ta'ifatun ko wa ta'ifatan ukhra wata ta'ifa kuma daga cikin su ahammatuhum anfusuhum ai ahammahum khalasu anfusihim khassa su kawai ya za su tasu ta ishe su ya za su su iya kubutar da kansu ba su aminta ba ya za su su iya kubutar da kansu wannan kawai shine abin da ya dame su me yasa wa baqafat azimatuhum wa shugilu bi anfusihim niyyar su ta riga ta yi rauni an shagaltar da su da kawunan su yadhunnuna billahi ghayra alhaq suna munana wa ubangiji ta'ala zato kuma zato wanda yake ba na gaskiya ba zato irin na jahiliya wa asa'u dhanna bi rabbihim sun munana wa Allah zato wa bidinihi sun munana wa addinin Allah zato wa bi nabiyihi sun munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zato wannan kuma sima ce sifa ce cikin sifofin munafikai munana wa Allah zato ba sa taɓa amintuwa da Allah maɗaukakin sarki ba su taɓa yadda cewa Allah maɗaukakin sarki zai taimaki addininsa Allah maɗaukakin sarki zai taimaki manzansa zai kuma taimaki mumine su ba su yarda da wannan ba da kullun kallon Allah suke yi a wanda ba su da aminci da shi kullun ganin Allah maɗaukakin sarki suke yi zato irin wanda yake ba mai kyau ba wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman buran kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatih da aka saka dinga wannan zato marar kyau ya zunnuna billahi ghairal haqq dhanna al jahiliya wa dhannu anna Allah la yutimmu amra rasulahu zakansu Allah ba zai taba cika alƙawari ba na cika wannan al'amari na manzansa wa annal islama lan taquma lahu qa'ima kuma su zatan da suke wa Allah Allah madaukakin sarki ba zai taba tabbatar da digadigan wannan addini na musulunci ya tsayu akan kafafuwansa ba walidhalika tarahum nadimina ala khuruji dan haka ne zaka gansu suna yin nadama nadamar fitowar su har ma zaka ji suna cewa hayaquluna hallana min al-amri min shay suna cewa shin hallana min al'amur mai shai shin muna da wata ta cewa ku cikin wannan al'amari shin ku muna da wata ta cewa hal kana lana min ikhtiyari fil khuruj lil qital shin har muna da wani zabi wajen fitowa wajen wannan yaki sai Allah madaukakin sarki ya ce qul lahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innal amra kullahu lillah al'amari kam gabaki ɗayansa yana hannun Allah ne fa huwa allazi qaddara khurujahum shine wanda ya kaddara fitowarsu wa ma hadatha lakum ko huwa huwa allazi qaddara khurujakum Allah shine wanda ya kaddara sai kun fito wa ma hadatha lakum shi ya kaddara abin da ya faru akan ku da aka ba ku da wata dabara ta kaucewa haka wa hum yaquna fi anfusihim ma la yadhharunahu lak sukan ɓoye a cikin zuciyarsu abinda ba sa bayyanar maka min alhasarati ala khurujihim lil qital na nadamar su da dana sanin su na biyo ka da suka yi na fitowar su zuwa wannan yaki yaquluna law kana lana adna ikhtiyar ma qutilna haku har ma suna gaya wa ajunan su suna tattauna suna cewa da a ce muna da zabi komai kankantarsa nan muna da zaɓin mu fito ko kan mu fito wallahi ba za mu fito wannan yakin ba shine ma'ana ya kuluna hallana min al'amr min shay qul inna al'amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al'amr shay'un ma qutilna hahuna qul lahum innal ajala bi yadillah Allah ta'ala ce ka gaya musu ajali gaba ɗaya yana hannun Allah walau kuntum fi buyutikum ko da kun kasance a gidajenku وقدر الله أنكم تموتون كما الله يقدر كنا دقشن وإن ذاس متو لخرج الذين كتب الله عليهم الموت to da waɗanda Allah ya rubuta matattu ne a wannan ranar sai sun fito ila haisu ya kutaluna zuwa inda za su kwanta dama zuwa inda za a kashe su wa ma ja'ala Allahu zalika illa liyaktabira ma fi sudurikum Allah bai sanya faruwar hakan ba sai dan ya jarrabi abin da ke cikin kirazanku min ash-shakki wan nifaq na shakka da munafurci wal yumayyiz al-khabitha min at-tayyib dan Allah madaukakin sarki ya tace wato tsarkakacce mai kyakkyawar aniya mai imani daga gurbatacce wa yuzhira abral mu'minina min almunafiq kuma Allah ta'ala yayi nufin ne ya bayyanar da al'amarin mumini da kuma al'amarin munafiki linnasi ga mutane fil aqwali wal af'al cikin maganganunsu da ayyukansu wallahu alimun bi zati sudur Allah madaukakin sarki masani ne bi ma fi suduri khalqihi game da abin da ke cikin kirazan ko zukatan bayinsa la yakhfa alaihi shay'un min umurihim babu wani abu da yake koye masa na al'amarinsu Allah ta'ala ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an lalle waɗanda suka gudu daga cikinku ranar ko lokacin haɗuwar jama'an nan guda biyu inna mastazalla kuma shaitanu shaitan ne kawai yayi nufin ya zamar da su ya so ya zamar da su bi ba'di ma kasabu sabida abin da suka aikata wa laqad afa Allahu anhum haqiqa Allah madaukakin sarki yayi musu afwa inna Allaha ghafurun halim ay innal ladina farru minkum waɗanda suka tsere a cikinku ya ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam anil qital يوم التقى المؤمنون والمشركون رانا حتور مؤمنين مشركين في غزوة أحد آيات أحد إنما أوقعهم الشيطان في هذا الضم شيطان يسوي ربتا سكين أيكة وننزنبن ببعض ما عملوا من الذنوب تدليلا أبين سك أيكة نزنبين ولقد عفى الله عنهم أي ولقد تجاوز الله عنهم Allah madaukakin sarki yayi musu afuwa ya yafe musu falam yu'aqibuhum Allah ta'ala ba zai musu ukuba ba inna Allaha ghafurun lil mudhnibin at-ta'ibin Allah madaukakin sarki mai gafara ne game da masu zunubai masu tuba halimun kuma mai hakuri ne la yu'ajilu man asahu bil uquba baya gaggawar yin uquba ga wanda ya saba masa waɗannan ayoyi kamar yadda babban malami ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa ثم أنزل عليكم من بعد الغم عمل sannan Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku da wani irin nutsuwa da kwanciyar hankali wace nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya saukar a cikin ayar Allah ta'ala ya ce shi ne wannan baccin ma'ana Allah ta'ala ya saukar muku da wata irin natsuwa da kwanciyar hankali wani kwanciya da wato nutsuwa da kwanciyar hankali ce shine nu'asan ya zusha ta'ifatan minkum shine aka fassara shi da annu'as wannan gengedin da ya dinga daukan wasu daga cikin sahabbai wa hum mustamiluna sila suna fa dauke da makaman su fi hali hammihim wa gammihim a daidai wannan lokaci da suke cikin damuwar su da bakin cikin su wa nu'asu fi mithli tilkal hal kaga samun yin gengedi a irin wannan halin a fagen yaki dalilun alal aman wannan yana nuna kwanciyar hankali da nutsuwa kamar yadda yazo cikin suratul anfal fi qissati badr id yughashikum an-nu'asa amanatan min kaga nan ma Allah madaukakin sarki ya sake wato lullube su ya sake sa bacci ya sake kama wasu daga cikin su a yakin badar shi ma saboda tsabagen nutsuwa kamar yadda aka samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas yana wato asar daga gare shi yana cewa annu'asu fil qitali min Allah wa fis salati min ash-shaytan yace in ka ga gengedi a filin yaki to wannan gengedin daga Allah ne amma in ka ga gengedi ana sallah to wannan daga shaytan ne Abdullahi dan Mas'ud yace kaga ana sallah mutum gengedi yana dan kama shaka to alama ce ta shaytan ya kawo mai ziyara amma a fagen fama kaga soja soja a filin daga a filin yaƙi ka gan shi yana gingidi wannan shi kuma gingidi ne da yake zuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala abi talhat al-ansari yake cewa rashinan nu'as gingidi ya dinga ɗaukan mu fa wa nahnu fi masafina yawma uhud muna cikin sahun mu na yaƙi a ranar uhud faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu wa yasqutu wa akhudhu ya ce takobi na sai ya sukuce ya faɗi sai in ɗauko shi sai ya sukuce ya faɗi sai in ji alamun wani abu ya faɗa hannuna da na buɗe ido sai in ga takobi na ne kuma ɗauko hannu in ɗauko shi kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin shine ma'ana thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum ay ta'ifatan ay min ahli al-iman wal yaqin wa thabat wa tawakkul as-sadiq وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله سنة وأن سنة يقين شوى الله زي تيمكي من زنسى وينجز له مأموله كما زي زرتر النبي صلى الله عليه وسلم مفركينسا زي زرتر النبي صلى الله عليه وسلم أبين من زال الله يتيبوني ولهذا قال دمك أن الله تعالى شوى طائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس أما كما قال وصلنا سوبتي يكي كامس من القلق والجزع والخوف سبيل tsoro سبيل firgici يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال الله تعالى في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم wannan shine kullun zaton wayanda suke munafukai kullun suna yi wa Allah zaton ba mai alheri bane shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin hadithul qudsi yace ana inda dhanni abdi bi yanda bawa na yake zato na haka nake me yasa kai kullum ba za ka yi wa Allah kyakkyawan zato ba sai mugun zato me yasa kullum tunaninka baya zama positive sai negative game da Allah tsammaninka Allah madaukakin sarki mugu ne ko kwakwalwarka tana baka Allah madaukakin sarki marowaci ne Allah maɗaukakin sarki ba marwaci ba ne, Allah maɗaukakin sarki ba talaka ba ne, Allah maɗaukakin sarki ba maƙetaci ba ne. Me yasa kullum ka dinga yin positive tunani game da Allah mana? Me yasa kake ganin Najeriya ba ta gyaru ba? Wannan ba yana cikin ya zanna sau, ya zunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliya. Ka dinga ganin ƙasa ta lalace irin haka ba za ta gyaru ba, to wannan har yanzu baka gane waye Allah ba. ka yi tunanin Allah ta'ala ba zai musanye azzaliman shugabanni da masu adalci ba shi ma yana daga cikin mummunan zato da kake wa Allah wannan dai yana daga cikin munana wa Allah zato ka dinga ganin yanda kila addinin musulunci yake da rauni ko musulmi suke da rauni kai taba ka dinga zaton cewa babu ranar da musulmi za su samu karfi ba ran da musulunci zai yi galaba akan kafirci wannan yana daga cikin munana wa Allah zato ka dinga zaton cewa bid'a ta riga ta yi ƙarfi a cikin zukatan mutane bid'a ta mamaye ko ina da ko ina babu ranar da sunna za ta yi galaba wannan yana daga cikin munanawa Allah zato kana ganin cewa masu sako sun fi masu kirki yawa masu tabara sun fi masu yin daidai yawa ka dinga yi wa Allah zaton babu ranar da mutanen kirki za su yi nasara akan mutanen banza masu da'a su yi galaba akan masu sabo masu da'a mutanen salihai su yi nasara da galaba akan fasikai wannan dai yana daga cikin munanawa Allah zato yana daga cikin mummunan zato da zaka yi wa Allah kuma irin wannan zato waɗanda imanin su akwai ayat tambaya su suke wa Allah irin wannan zato shi yasa kaga irin abinda munafukai suka yi wa Allah suka munanawa Allah zato kenan a yakin Uhud shi yasa duk da nutsuwar da ya saukar ga wasu masu da gingidi amma sun kasa yin bacci sabida ne sabida ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya sun yi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ba sun yi zaton muminai ba za su dawo garin Madina gidajensu ba bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna wa ahlihim aw ila ahlihim abadan suna ganin annabi ya riga ya ban kwana kenan yanayin nan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ba muminai ba za su dawo gidajensu ba وظننتم ظن السوء الله تعالى وكنتم قوما بورا وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله لك سو دزة منافقة أو أن يكون مشركي سنجم ينقلب سنجم ينسر أو أن اللوكة يكون أنسى مفية ودر بقردما يانون تيوى مسلنتي أنجم دشي مسلمي أنجم دسو وهذا شأن أهل الريب والشيك والشك wannan ɗabi'a ce sifa ce ta dukkan masu kokonto da shakka game da Allah idza hasala amrun min al-umur al-fazi'a duk sanda wani al'amari mai furgitaswa mai tada hankali ya faru ta hasul lahum hadhihi dhunun sharia irin wannan mummunan zaton suke yi thumma akhbara ta'ala anhum annahum yaquluna fi tilka al-hal hal lana min al-amri min shay' suna cewa ba mu da ta cewa cikin wannan al'amari da dai muna da ta cewa da ban fito wannan yakin ba قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما أخفوه الله سيفسر أبن دسكي قوي وأن بس بينا مكبا بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا شيء ورسو da muna da iko muna da wani abu iko a hannunmu to da ba kashe ba nan gurin ay yusirruna hadhihi al-maqala an rasulillah wannan ita ce magana da suke koyewa manzon Allah ba sa faɗa aji sai in sun ke banta a junan su suke wannan tattaunawa kamar yadda muka Abdullahi ibn Zubair yake cewa qala Zubair Zubair yake cewa laqad ra'aytuni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda al-qaw yace na tuna lokacin da na ganni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsanani wato tsoro ya tsananta alaina akan musahabbai arsalallahu alaina nauma a daidai wannan lokaci Allah ya aiko mana da wani irin bacci fama minna min rajulin babu ɗaya daga cikin mu illa raqaluhu fi sadrihi kowa sai kaga haɓarsa ta soke a kirjinsa bacci yake kai in ba Allah ba wa zai saukarwa taimako irin wannan a lokacin da ake cikin firgici da tashin hankali Allah ya saukar da wata irin nutsuwa da kwanciyar hankalin da har ma ba wai iya nutsuwar ba har mutum zai bacci shi yasa in Allah madaukakin sarki ya shiga cikin al'amarin ka zaka kwanta kai bacci in Allah madaukakin sarki yana yin ka baka da matsala babban tashin hankali shine ya zama baka yi da Allah to da zarar ka bata da Allah madaukakin sarki to duk inda ka je ba ni iya gyara ka dan haka kaga abinda Allah madaukakin sarki ya saukarwa mu'minai gangadi fa wallahi inni la asma'u qawla mu'attib bin qushayr ga daga cikin munafukan da suke wancan kuskus din cewa da suna da iko da al'amarin a hannun su yake ai sai da suka ce kar a fito ai kin ɗaukar shawarar su akai sun ba da tunani mai kyau sun ba da shawara mai kyau cewa a zauna a garin Madina in su munafuka kafiran nan suka yi rawar kafar da suka shigo sai mu kare kanmu amma ka ki ɗaukar shawarar da muna da iko ba za mu fito nan gurin ba gashi nan yayin da al'amari ya kasance da haka Zubair ya ce na ji a daidai lokacin da nake ɗan wannan gingiɗin na ji maganar mu'attib ibn kushair ma asma'ahu illa kal hulmi yaqulu sai naji kama a mafarki sai naji mu'attib ibn kushair yana cewa law kana lana min al amr shay'un ma qutilna hahuna ashe wannan Allah ne ya hakaito maganar wani daga cikin munafikai a cikin wannan aya fatistu'a minhu yace a wajen takarab sai na haddace ta وفي ذلك أنزل الله أكم مجانا المؤكد بن قشير ني الله تعالى يسوكدا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب sai Allah ta'ala ya ce ya ba su amsa kaga kenan suna ta wannan maganganun tsammanin su Allah ta'ala ba zai sanar da manzansa abin da suke faɗa ba to sai Allah ya ba su amsa game da wannan mummunan zaton da suke wa Allah لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر قدره الله wannan wata kaddara ce da Allah ta'ala ya kaddarata wa hukumun hatmun wani hukunci ne wanda yake lazimi la mahida lahu wa la manasibin ba yanda za a iya kauce masa ba yanda za a iya labe masa wal yaqtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhis ma fi qulubikum ay yaqtadirukum يختبركم بما يختبركم بما جرى عليكم Allah ta'ala ya gwada ku ne ya jarraba ku bisa ga abin da ya gudana a kanku liyamizal khabisa min at-tayyib wa yuzhira amra al-mu'min min al-munafiqi lin-nas fil aqwal wal af'al dan a dinga gane wato munafikai da da mu'minai ta maganganun su da ayyukan su wallahu alimun bi dhati sudur Allah masanin abin da ke cikin kiraza ne بما يختلج في الصدور من من السرائر والضمائر سي الله تعالى شيء إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استظلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم الصالحة يتي حقيقة وأن سكا قدو daga cikinku lokacin haɗuwar ɓangarori guda biyu ɓangaren muminai da ɓangaren mushrikai inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu ay kama qala ba'd salaf inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha wa yana daga cikin sakamakon kyakkyawa kyakkyawa bayanta wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha wato mummuna sakamakon ta shine zaka ga mummuna bayanta in kai da kyau kyakkyawa za ta sakamakon kyakkyawa zai biyo bayanta in kai mummuna sakamakon mummuna zai biyo bayanta wa laqad afa Allahu anhum amma kana minhum min al-firar kila wani daga cikin waɗanda suke suka sahabbai zai iya yin hujja da wannan yace bayan sun gudu sun bar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga in ka ɗauko qadiyar Uhud ka ka ɗauko abin da ya faru ina ganin in kai mai insafi ne zaka iya wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam insafi kuma masu cewa sahabbai sun gudu sun bar Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaki abinda suka manta dawa dawa dawa ne suka gudu kuma dawa dawa ne suka tsaya ila za a ga daga cikin wanda suke ganin jarumtarsa shi ma ya gudu a wannan ranar saboda shi wannan gudun wata jarabawa ce daga Allah ai Allah ta'ala ne ya jefa wannan firgici da tsoro cikin zukatan muminai duba da irin abin da suka aikata na saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ɗauka ma sun yi laifi kamar yadda Allah ya zarge su sun gudu mu ma mun karanta a nan Allah akwai zargi a kansu na annabi wa rasulu ya da'ukum fi ukhrakum har ma gashi sakamakon hakan fa asaba kum gamman bi gamme to kaga duk wannan an yi to sai Allah ta'ala ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'a waɗannan da suka tsere suka gudu suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam a fagen fama ranar uhudu to shedan ne ya so ya zamar da digadigansu sai Allah ce wa laqad afa Allahu anhum sun yi wa Allah laifi ya yafe musu me yana ka a ciki kar ka ja kar in ja sun yi wa Allah laifi shi yace ya yafe musu amma kai yanzu baka yafe musu ba saboda kai ka halicce su saboda kai suka sabawa wanda ya halicce su suka saba masa ya ce wa laqad afa Allahu anhu Allah madaukakin sarki ce ya yi musu afuwa ya yafe musu yanzu ya kamata ka ci gaba da aibata sahabbai akan sun gudu a hudu sabida ne sabida Allah ta'ala wannan abin da kake neman ka aibata su da shi Allah ya ce ya yafe musu inna Allah ghafurun kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne ya gafiru dhanba yana gafarta zunubi wa ya'lamu an khalqi yana kuma yin hakuri game da halittarsa wa yatajawazu anhum yana kuma yi musu afwa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim kar ku zama kamar kafirai waɗanda suke cewa ƴan uwansu idza darabu fil ardi idan za su yi tafiya a ban ƙasa aukano guzzan ko suka kasance mayaƙa a gurin yaƙi za su tafi yaƙi laukano indana sai su dinga ziga su don su sanya musu rauni wasu malaman suka ce wannan yana faruwa ne a lokacin da suka tafi yaƙin ko kafin a tafi suke faɗar haka malamai suka ce kafin su tafi ne suke yin irin waɗannan maganganun ga waɗanda suke so su yi tafiye-tafiye a ban ƙasa ko suke so su tafi yaƙi to kafirai sai su dinga gaya musu cewa laukano inda na mamatu wa bakutilu da dai sun kasance tare da mu mamatu da ba su mutu ba wa bakutilu da ba a kashe su ba liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim dan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan magana ta zama nadama a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumit Allah shine mai rayawa shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah shi wato masani ne ko mai gani ne game da abin da suke aikatawa yanha ta'ala ibadahul mu'minina an mushabahatil kuffar fi i'tiqadihim al-fasid ubangiji ta'ala a wannan aya yana hana mu'minai game da kamanceceniya da kafirai wajen aqidan nan ta kafirai marar kyau الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والهروب game da maganganun nan nasu da suke faɗa a daidai lokacin da ainihin wato ‘yan uwansu suka mutu a tafiye-tafiye ko tafiye-tafiye wajen kasuwanci daga wani gari zuwa wani gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko kuma ‘yan uwansu da suka mutu a wurin yaƙe-yaƙe sai su dinga ce musu laukanu taraku zalika lama asaban ma asaban laifinsu ne me yasa suka yi abu kaza da sun yi abu kaza da kaza da kaza bai faru ai da wannan abun da ya same su bai same su ba sai da muka ce kar su fita yakin nan yanzu kaga an kashe wani an kashe wani wani an sare min gaba kaza wani an cire min gaba kaza da sun karɓi shawarar mu sun yi zaman su ba su fita ba da haka bai same su ba to sai Allah madaukakin sarki yake cewa mu muminai kada mu zama masu ƙaryata ƙaddara masu ƙin yadda da ƙaddarar Allah babu wanda ya isa ya guje wa ƙaddararsa babu shi in Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa mutum faruwar wani abu a kansa to babu wanda ya isa ya hana faruwar wannan ƙaddara a kansa wannan yana daga cikin babin imani da ƙaddara kuma daga cikin rukunan imani guda shida akwai imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi wata ƙaddara mai daɗi ce wata ƙaddara kuma akasin haka to da haka Allah madaukakin sarki sai yake ta jan hankalin muminai kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya ja hankalin mu cewa kada mu koyi da kafirai a fannoni daban-daban da dama to anan ma Allah ta'ala ce ga wata ɗabi'a ta kafirai na in abu ya samu mutum a ce laifinsa ne waye ce ya je waye ce ya fita da bai je ba da bai fita ba da haka bata faru ba a kansa da haka suna cewa ƴan uwansu idza darabu fil ardi ay idza safaru litijara in sun fita sun yi tafiye-tafiye na kasuwanci ko makamanta haka au kanu guzzan ai kanu fil gazu suka kasance a gurin yaƙi suna cewa lau kanu inda na fil balad da sun zauna tare da mu yanzu mu da bamu je ba gashi lafiyar mu kalau ba mu da bamu fita ba ba me ya same mu ma matu wa ma qutilu ai ma matu fil safari wa ma qutilu fil gazu da sun zauna tare da mu a cikin gari da wannan tafiyar accident ɗin da aka ce ya faru daga hanyar kaza zuwa guri kaza mota ta ba wanda ya fita ciki da ba su a ciki sai da na cewa na karka shiga wannan motar ka bari ta gaba ta shiga ka shiga ta gaba duk irin wannan in Allah madaukakin sarki ya zartar da al'amari babu sauran dabara ko hikima shi yasa ana gaya maka ka miƙa wa Allah al'amarinka sai ka huta Allah madaukakin sarki yake cewa abinda suke gaya wa ‘yan uwansu kenan da ba su yi wannan tafiyar bada ba su mutu ba da ba su je wannan yakin bada ba a kashe su ba li yaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim ay khalaqa hadha al-i'tiqad fi nufusihim Allah ya dasa wannan aqida a cikin zukatansu li yazdadu hasratan ala mautahum dan su ƙara nadama da hasara akan matattunsu wa qatlahum da wa'anda aka karkashe musu sannan sai Allah ta'ala ya musu raddi ya ce wallahu yuhyi wa yumiit rayuwa da mutuwa da a hannun Allah take Allah shine mai rayawa biyadihi al-khalq wa ilayhi yarji'ul amr halitta hannunsa take al'amari gaba daya yana komawa ne zuwa gare shi la yahya ahadun wa la yamutu ahadun illa bi mashi'atihi wa qadarihi babu wanda zai rayu babu wanda zai mutu sai da ganin damar Allah sai da kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره ba a iya ƙara maka tsawon rai ba a iya rage maka tsawon rai iya abin da Allah ya ɗaukan maka na rayuwa shi za ka yi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ka rayu shi ne abin da za ka rayu a kansa da aka babu mai iya rage maka babu mai iya ƙara maka fitarka ko zamanka bai sa ka samu ƙarin kwana in Allah ya ƙaddara kwanan ya ƙare ko ka fita ko ka zauna duk ɗaya ne dai sai ka mutu mun karanta a ayoyin da suka gabata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah ba wanda zai mutu sai da izinin Allah da haka kenan abinda ake sake gaya mana mu bambanta da kafirai su ne ko da yaushe wannan ita ce aqidar su Allahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne da iliminsa kuma ganinsa mai zartuwa ne cikin dukkan halittarsa la yaqfa alaihi min umurihim shay sai Allah ta'ala ce wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum to ku kaddara ma idan qutiltum fi sabilillahi in har an ma kashe ku a wajen ɗaukaka addinin Allah aw mutum ko kuma kun mutu ba a gurin yakin ba ma la maghfiratun min Allah wa rahmatun samun wata irin gafara ta musamman daga ubangiji daga Allah wa rahmatun da samun rahama daga Allah khairun mimma yajma'una in za ka mutu Allah ya gafarta ma mai kai hasara in ka je gurin yakin kai shahada Allah ya karɓi shahada ka hasara mai kai idan a tafiye-tafiyenka wajen neman abinci Allah ya kaddara a hanyar tafiye-tafiyenka za ka mutu kuma Allah ta'ala ya maka rahama mai kai hasara inda ma za ku mutu a gurin ɗaukaka addini wajen wa'azi sai ka mutu wajen da'awa sai ka mutu wajen jihadi sai ka mutu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka hasaran mai kai kai hasara ba da aka shi ya fi alkhairi mimma ya ji ma'una fiye da abin da suke tarawa su na duniya tabammana haza anna al-qatl fi sabilillahi wal maut aidan wasilatun fi nail rahmatillahi wa afwihi wa ridwani wannan sai ya nuna mana wannan aya sai ta kunshi cewa kisa a kashe mutum wajen taimakon addini wannan wata daraja ce ba kowa ma Allah yake ba sai ya zaba sai wanda Allah ta'ala ya zabe shi shi Allah ta'ala yake ba irin wannan mutuwa mutuwa wajen taimakon addini da yada addini wal mautu da kuma mutuwa ba a fagen ainihin wato yada addini ba ko wajen jihadi wasilatun wannan wani tsani ne ila da rahmatullah da take sa samun rahmar Allah wa afuhi da afuwar Allah wa ridwanihi da kuma yaddar Allah wa zalika khairun min al-baqa'i fi dunya in har zaka samu afuwar Allah ka samu rahmar Allah ka sami yaddar Allah to me zaka zauna kai a duniya me za ka samu a duniyar da ya kai waɗannan abubuwa in har in aka ɗauki ranka yanzu Allah zai ma afuwa Allah zai gafarta ma Allah zai saka a cikin rahamarsa zaman me za ka yi a duniyar me za ka tsinta a cikin duniyar wani daɗi kake ji a duniya da ya wuce samun rahamar Allah samun gafarar Allah samun afuwar Allah samun yardar Allah to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa wannan shi yafi alkhairi min albaqa'i fi dunya wa jami'i butani halfani kuma akhbara ta'ala sannan sai Allah ta'ala ya bada labari bi anna kullu man mata cewa duk wanda kaga ya mutu au qutila ko an kashe shi fa masiruhu wa marji'uhu ila Allah makomarsa dai zuwa ga Allah da wanda kashe shi akai da wanda natural death ya yi ba kashe shi aka yi wa kawai kwanansa ne ya ƙare ya mutu duk gaba ɗayansu karkata kam za su rankata su koma zuwa ga Allah makomar zuwa ga Allah take da wanda ya shirya zaman duniyar da wanda yake ganin in dai akwai rahamar Allah da gafarar Allah shi a tafiyar zuba duk gaba ɗayansu dai shi ma wancan mai dogon burin ba zama zai ba lokaci zai yi wuyatta wa'adin sai da wa'adin yayi duk za a haɗa koma فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر الله تعالى zai saka wa kowane ɗaya daga cikinmu da aikin da ya aikata inna alkhairi ne Allah zai saka masa da alkhairi inna sharri ne Allah madaukakin sarki zai saka masa da sharri shi yasa sai Allah ta'ala ce wala in muttum aw qutiltum la ila Allah tusharu sai Allah ta'ala ya ce
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل توكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله ما دوك كين سركي يتي فبما رحمة من الله لنت لهم سبيد رحمة مسمى دقور الله لنت لهم sai ka zama mai sassauci gare su wannan wata rahama ce ta Allah maɗaukakin sarki ta musamman ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama mai sassauci mai sauƙin hali mai taushin hali wajen mu'amalarsa da sahabbai Allah ta'ala ce walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik da ka zama faddan mai kaushin mu'amala, ghanizal qalbi mai busasshen zuciya lamfaddo min haule da sun watse sun tarwatse sun baka Allah madaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kyawun halayensa kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo dandazon sahabbai suka zo suka kewaye shi iya mu'amala nagarta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'u irin na taushin hali da rahama wannan ya sa sahabbai suka ga dacewar zamansu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zama mai busasshiyar zuciya mai kausa kausar mu'amala Allah ta'ala ce waɗannan sahabban duk da kaga sun zo sun kewaye ka da ba su zo sun kewaye ka ba da sun tarwatse sun tafiya su sun bakka fa'fu anhum da aka koda an samu wauta ko sukutar baki ko zaniya daga wani daga cikinsu kai musu afuwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka dinga neman shawarar su fil amri cikin al'amura ka dinga neman shawarar su cikin al'amari fa idza azamta fatawakkal ala Allah amma idan ka kudurci niyya in ka kulla niyya to ka dogara ga Allah kawai ka zartar da abin da ka kudurci niyyar yi ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu tawakkali masu mayar wato dogara ga Allah subhanahu wata'ala muna da sauran mintuna minti biyu يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari yana mai zantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai nuna irin ni'ima da baiwar da Allah ya yi masa da kuma baiwa da ni'imar da Allah ya yi wa muminai fi ma ala nabihi qalba ala ummati wannan Allah ta'ala ne yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar ya bashi zuciya mai taushi akan al'ummarsa الأمة المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لحظة فبما رحمة من الله لنت لهم أي بأي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم بعد الرحمة الله بقريك بعد الرحمة الله جمومني با da baka zama mai taushin hali ba kasantuwarka mai taushin hali wannan rahama ce daga Allah kasantuwarka mai taushin hali wannan rahama ce ga muminai da za ka mu'amalance su Allah ta'ala ya ce a wani gudun laƙari ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan yana daga cikin sufar da Allah ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani manzo na musamman ya zo muku min anfusikum daga cikinku jinsi ne irin naku azizun alaihi ma'alitu duk abin da zai wahal da ku manzo Allah baya haba haba da shi duk abin da al'umma za ta shiga cikin kunci yana kuntatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sanya ga al'ummarsa cikin walwala yana son ya ga al'ummarsa cikin annashuwa yana son ya ga al'umma sun samu sararawa sun samu sassauci sun samu sauƙi da ainihin natsuwar bautawa ubangiji subhanahu wataala da haka duk abin da zai tashi hankalinsu duk abin da zai firgita su duk abin da zai kuntata musu annabi sallallahu alaihi wasallam baya su azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum manzon Allah mai kwaɗayi ne akan ku na dukkan wani alkhairi bil mu'minina raufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne ga mu'minai shi yasa sai Allah ta'ala ce walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik Abdullahi bin Amr yace inni ara sifata rasulillah yace ni na ga sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan da suka gabata cikin attaura da injila annahu laysa bi fadhin wala ghalib wala takhabin fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah annabi sallallahu alaihi wa sallama laysa bi fadhin ba mai mummunar mu'amala bane duk wanda yayi mu'amala da manzon Allah sai ya so shi sallallahu alaihi wa sallam saboda dadin hulɗa daɗin mu'amala in kai mu'amala da shi sai ka so mu'amala ta kuma haɗa ku da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai da kausa kausan hali annabi sallallahu alaihi wasallam bai da bushewar zuciya rashin tausayi baya cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mutane masu ɗaga murya a kasuwanni baya daga cikin masu kwarmato a kasuwa baya daga cikin masu hauragiya da harbati a kasuwanni baya ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin sakayyar mummuna da mummuna in an yi masa mummuna baya sakawa da mummuna sai dai sufarsa yana yin akwa yana yin kawaici sallallahu alaihi wasallam ba'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr shi yasa zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shawara da sahabbansa a cikin al'amari da ya faffaru a lokuta da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara da sahabbansa ne dan dadada musu zuciya ba dan ba shi da tunani ba mai zurfi sai dan shiyarin da su su dinga jin su ma mutane ne maganar su tana da shiga a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya dadada musu rai shi yasa in abu zai faru sai ce me shawara ku me kuke gani game da abu kaza wannan in abin aiwatarwa ne in ya ba- suka yi shawara su ma suka faɗi ra'ayinsu to wannan yakan ba su nishaɗi wajen aiwatar da wannan abu kai ka ba da shawara kuma aka ɗau- ɗauki shawararka wajen aiwatar zartar da wannan abin ai kai ma za a ganka cikin karsashi wajen aiwatarwa domin shawararka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara da sahabbansa a yakin badar fi dhahabi ila al-ir shin aje a tare wannan ayari ko kuma a'a fa qalu ya rasulullah suka ce ya maikin Allah wallahi da zaka ce mu tsallake teku komai zurfinta mu taka mu tsallaka mu je mu kai yaki zami ya maikin Allah inda zaka ce daga nan mu tafi habbangon duniya ya maikin Allah wallahi za mu ci mu ba za mu yi maka kaman mutanen annabi Musa ba da suka ce izhab wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin naqulu za mu ce muna ce maka izhab fa nahnu ma'aka wa bayna yadayk haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu a damansa wasu a hagunsa haka aka je yaki haka ya shawarce su ina ya kamata a sauka nan ma al-munzir ibn amr ya bashi shawara bi taqaddumi amama al-qawm haka ya nemi shawararsu a yakin Uhudu wanda mun gama karantawa shin a fita ko a zauna shi ma kun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shawara da su mafi yawancin su suka bada shawara a fita kuma ya karbi shawarar ya fita yayi shawara da su a yakin Khandak shin a iya yin maslaha da wannan gangamin na kafirai ai maslaha da su a basu sulusin ƴaƴan itacen garin Madina ai musulhu da su tun da gashi nan suna da yawa da yawa amma sa- sa'ad guda biyu suka ce su ba sa ganin haka suka ba da shawara suka ce ka ai haka sa'ad bin mu'az sa'ad bin ubada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shawarar su aka fasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa lokacin hudaybiya har ma sayyidina abubakar yake cewa inna lam naji likitali ahadin wa inna ma ji'ina mu'tamirin ce ba mu zo dan mu yaki wani ba mun umara ce ta kawo mu haka fa ajabahu ila ma qala haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin da ya faru na kage da sharri da aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha hadisatul ifki ya dinga neman shawarar ya suke gani ina wani ra'ayi wani tunani ne da su game da wannan hadisa musamman akan ita nana Aisha radiyallahu anha to kaga wannan umarni na Allah madaukakin sarki manzo Allah ya aiki da shi wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah ai idza shawartahum fil amr in kai shawara da su cikin al'amari wa azamta alaihi ka kuma yanke ka kuma kudurci niyyar yin wannan aikin fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana son masu tawakkali abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ka karɓi azumin mukan mu Allah ka karɓi sallolin mu Allah ka karɓi ainihin wato ibadun mu gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu Allah muna roƙonka muna tawassuli da kyawawan sunayenka da sufofinka mafiya kamala waɗannan yankuna na arewacin Najeriya da ake fama da rashin ainihin zaman lafiya da tashe-tashen hankula da bandit ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ka kai musu ɗauki Allah ka kai musu agaji Allah ka kai musu gudunmawa Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suke hannun mutanen nan Allah ka kubutar da su duk waɗanda suke hannun su Allah ka hana cutar da su Allah maɗaukakin sarki ya sa su dawo cikin iyalansu cikin aminci Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suke da hannu wajen faruwar waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan ƙasa tamu in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah maɗaukakin sarki ka tozartar da su Allah ka tarwatsa sha'anin su Allah ka watsa aniyar su Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu da kakanninmu maza da mata ƴan uwanmu duk da suka mutu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah madaukakin sarki mu kuma ya ƙara mana lafiya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu Allah ka sanya albarka cikin iyalan mu Allah ka sanya albarka cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka cikin arzikin mu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu dukkan masu wasiya da ya musu addu'a Allah ta'ala ka san bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi wayanda kuma suke cikin damuwa Allah ta'ala ka yaye musu damuwoyinsu akwai dan uwa wanda yayi abin nan araba wanda shi ne ya samu nasarar musabaka ta bana wanda aka yi a abin nan sok abin nan duguri yawa a 60 da tafsiri ya ziyarce mu a karkashin ainihin jagorancin arama abdulsamad muna tare da shi saboda zai je umara ya kawo mana ziyara a muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi masa jagora allah maɗaukakin sarki kuma ya kai shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya ibadar da za a yi ta umara allah maɗaukakin sarki ya sa a yi karɓaɓɓiya sannan alƙur'ani da ake cikinsa ba dare ba rana allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama hujja gare shi ba hujja a kansa ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu da mu da shi cikin ceton alkur'ani a ban sani ba ko yana kusa ya mana ko da aya ɗaya ne na san lokaci ya wuce insha Allah ko aya ɗaya ko aya biyu insha Allah muna son tabarrukan insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
ما شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم